إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata uku ga wata na zulhijja hijira shekara 1442 wanda ya dace da sha uku ga watan bakwai shekara 2021 yau sha Allah za mu yi darasi na 69 cikin littafin bulugun mara na hafiza bin hajjar musulman insha Allah a kahinan tambaya da ta yi same ni cewa magana da ake ta hana yankan warce ko aski ko sese ga mai niyyar layya idan mutum ya yi yana ɓata layyar shi wannan magana bata da alaƙa nasi da yake magana kan hana aski ko taɓa farce daban ko magana layya daban ba inda aka cewa ya ɓata ma layya amma ni umar wani hani ne kurin cewa na sallallahu alaihi wasallam yayi gidin mai niyyar layya ɗan wata ya kama kai ya taba gashin shi ko warcin shi ma'ana kai ya aske ko sese ba kama magana ba babu layya ko rike lalata daban wannan duk na ga wannan uwa suna yada wani wanda yake da a zahiri dai ko yana adawa da maganar malaman sunna ya so ka tawili kan maganar kuma magana ce a hili karara hadisin da baya turuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana ayyaka wata hira Aisha ta ce tana tuka manzon Allah da baibayin dabbobin shi bai bai haramta abinda Allah halatta mai kayan harami duk wannan wata hira ce daban wanda bata da alaka da wannan mas'ala ta magana ta gashi a can magana Aisha bata da alaka da magana annabi ya iski ko ya ce ya iski babu kurin hira ce kurin wadda dan dai a tura magana kurin wata da alaka da magana illa ko tawilin magana wannan karara ne magana kuma ba an ce ba magana wai mutum ko ba shi layya haka nasin yazo sai magana ta biyu ta maganar mata maganar mata masu kitso cewa sun ji malami yayi maganar cewa kitso ba eh na ga mutum a ran nan ma akwai maganar malamai abinda ake magana babu maganar cewa nasin da yazo ne muku magana daga manzon Allah ko sahabbai ko cikin wani magabata wanda ya ce mata ba sa kitso babu shi fahimta ce ta magana zubar da gashi kuran kuma cikin malaman na ga cikin hata kibar ulman saudiya na ga akwai shaƙa jibrin shi ma kawo na magana ɗaya su biyu daga hada ma iyaka ɗaya iyaka magana iya raddi ga masu cewa wai ba a kitso ya ce ta misali ga aisha radiyar ana kowa san sun shigo sun shigo maka a lokacin watan zilija kuma hama annabi masa da ya amma ce mata ta je ta tsaye gashinta ta kitse gashinta ta yi wanka jin hada zo mata an da ba ya kama magana an san ta tsaye tsaye ta tsaye gashinta ce yamta shi ta ce ba ta sili ta haka kira magana ce wani ba ma maganar nasi da cewa wai alaka da kuma an san an za tsaye kai dole gashin zube kuma cewa inda masu cewa mata ba sa kido ke namiji masu yawa tsaye gashin shi an wa duka fahimta ce babu nasiya na gamu daga manzana ko sahabbai wanda aka hana mata kitso kitso bai da alaka da magana kun wannan aski ko sese wannan kuma magana wasu malamai daban amma wasu fahimta ce kama doka nasi ne ya kawo an hana mata kitso a magana babu wannan nasin hadisi hatta mu ba magana sahabi magana sai karatun insha Allah za mu tashi babul fawati wal ihsa babi na wanda hawan arfa ya huce shi ko kuwa iya misali sakaki ne kana kayi jinkiri har abun aka taso baka je ba da maganar wanda shi kuma hana shi aka yi aka tsare shi imma dalilin yaki abokan gaba ko rushin lahiya wani abu daban da ya zo ya hana ka cika aikin haji bayan ka ɗauko harami wannan magana ce zai maka يظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أمسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى احتمر عاما قابلا رواه البخاري عبد الله بن عباس كي تشوا أن تري من الله صلى الله عليه وسلم يا أزكي يا أزكي غاشش ya yi sadu da iyalan shi ya soke dabbar shi har yadda ya wata umara shekara mai zuwa nan me yake so ya kawo cewa bayan isa ya warware ya aski kuma ya yi yanki hadaya ko soke hadaya yan wa asalin mai wakana nan ya takaita maka magana ce ba magana ce doguwa ya gama kurin mas'alar kada husira an sani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida da ya maulikin an gwada mai a cikin mauliki ya zo ka'aba ya yi tawafi wasu na aski wasu na sirsi wannan mauliki a mulki a gwada mashi ya ba sahabai labarin abin da ya gani a mauliki kuma ya ɗauki niyya ta a zo makka don aikin mara shekara ta shida wannan zawa da yi kwarai shawa asali in ba dan tsananin adawa ba ko abokin adawarsu na jahiliya da suke ba sa tsare mutumin da ya zo ka'aba don aikin umara ko aikin hajji sai maza Allah sallallahu kidan bai tsammanin za su samu cikas duk da yana da adawa da su ya yi hijira ya bar garin su bai tsammanin za su ce bai shiga maka shi yasa ɗauko wajen mutum dubu ɗari biyar suka sa harami na aikin hajji suka zo shiga maka na a sami cikas ya tura don kasi tsammanin cewa ya zo da yaƙi ne ya kama su mun zo mai umaran kuma suka ce za a zo umara ban baka uzini ba kinan kawo makaci mai gina suka ce la ba sai da ba wani ya wakana bayan an yi badar an yi uhud an yi hazab duk wannan an kare su wani yaƙin uku an kare su wanda duk da wannan shine dai abin da takaice misali yake ba bayan wannan ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wannan aikin an wanda aka ce doguwa dai akai a kawo suka ce ba za su bar shi bai shiga duk da farko Usman bin Affan aka har turawa wanda har aka samu jita-jita dai ta maganar an kashe shi a da mazana yayi wa musulmi mubaya'a a wannan daidai wannan shi wannan magariya wanda na in har aka kashe Usman za su ita fansa su muke mu baya akan mutuwa ya dai a mutu to wannan dai a takace dai kai da kawo ƙwarasha sun turo wakili na tattaunawa wanda dai kisa ce doguwa wanda suka ce ba zai bai shiga maka kuma sai dai baɗi ƙarshe dai an sa hannu da manzan da sahabbai akan zai dawo baɗi su ba shi dama ya yi abin da ya gana kwana uku na aka ba shi da ya yi aikin hajji ce kare ya umar shi kare in ya so kuma amma bana ba zai shiga ba kuma da maganar yarjejeniyar a musulmi in ya zo in nasu musulmi in ya hijira in ya rade dawo gida zo idan musulmi daga makka ya yi hijira ta madina manzan allah ya maido shi dunan aka sa wani hannun na wani yarjejeniya da matsa da ƙurashawa a wannan lokaci a sulhu hudaybiya na san abin da yawa kana dai hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki wannan wannan jejeniya bayan an tsare shi ya yarda da duk abin da yace shi dai in dai a yi sulhu bai ta kasa da yaki duk inda aka kawo in dai za a yi sulhu annabi ce bai zai shiga sai da duk da abin sulhun ya ciwo ya zai ga musulmi kuma suna ga a zahiri akwai kaskanci don duk abin ka diba kan musulmi ke an ce musulmi ne in yi rida in yi dawo maka gida dawo ba mai da shi idan musulmi daga makka ya hijira madina a maido shi kuma a koma ba aikin hajji annabi ya koma duk da ya zo ya ake da ne aikin hajji ya koma ba zai shiga ba a yanzu wannan abin sabai a zahiri har umar ya zo ya yi magana mai zahiri cewa ya rasulallah ba ka yi mawarki ba cewa za mu shigo wannan garin ita shafi damar shi ce na rasulallah kai ba manzan Allah ba ne ba hakan kai ba ka yi kayan mawarki za mu zo ka za a yi ba ka ce me yasa za mu yi kaskancin rasulallah za mu yi mu shiga kun bayan an ce za mu shiga ya ce na ce maka bana ya ce a to za ka shigo umar za ka shigo gaban da gari sha'ala za ka shigo shi kaka damu umar ya tauji umar ya fito jan wata wajen abubakar ya maimaita ma abubakar bane za a ya ce ma abubakar ba annabi ya gani ba za mu shigo ba shi ba manzo Allah bane ba ya za mu fi wani kaskancin koma mu koma mu umara ba sai abubakar ya tanke bai na ka ya ce ma umar umar da ya ce ma zai shigo ya ce maka bana ya ce a ce za ka shigo tsaya ne ga maka za ka shigo ba abubakar bai na kai magana a takaice dai cikin maganar ana cikin wani tattaunawa sai ga abu jandar cikin musulmi ya uban shi iya cikin shi ne shugaban tawaga suhail shi ne shugaban tawaga kudin shi wajen tattaunawa sai ga ɗan shi ya zo cikin sarƙa ya cire ya zo wajen musulmi shi ya musulmi ne ana mai azaba yanzu ya cire da sarƙa a cikin shi ya samu ya zo ya gudu ya zo wajen musulmi sai ana cikin tattaunawa sai ta wannan kaga bai cikin ba ida ba ya ce an bai ciki kuwa ba magana har shi a cikin maganar dole koma maka annabi ta shike nan annabi yana ya ne hasa wannan hannun hasa shi ba a koma ba kura sai an sa ba a yakin wurin annabi yadda aka ci abujin da koma aka kawace ya ce za ku bar ni in koma hannun mushrikai na zo ina musulmi wannan kalma da ji mutane suka rikici za ku maida ni cikin mushrikai na zo ina musulmi wani kalmar da ya dumta abin ta da zan kai sai abin ba su tausayi ga shi a ƙarami ya shan wahala kuma ya yi jiyoyi ga shi a cikin zai kuma yana cikin mushekai na bai tara musamman kai zala ce ma abu jandar sai haƙuri ka dogara ga allah ka koma annabi ya amince da abu jandar da koma shi kenan aka dai sa hannu a ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu a kaddu abin da aka sami da zama layiya tsawon shekara goma ba yake uban ya sun kama hanya umar abun ya ci mai sai ba wajen da dage ya mika mai takobi ya bigi uban da tsere bige shi kurin tsere umar yake mika mai takobi ya bigi uban kunin kuma ba ta shi shi dai dangana aka ta yi to da hikimar allah haka aka sami manzala sami mazu na allah haka aka sami ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an kare zijeniya musulmi cikin harami yanzu me za a yi an kare su dole kenan a warware wani abin da ba musulmi ne wani kuma cewa mun ɗauko haram warware annabi ce kowa suke gaba shi kuna kai shuru annabi ya lura da halin sabai abin ya musu yi ya shiga ɗaki cikin hemashi ya ce ma'umar salama ce ce kina ga halin mutane na ta ce abin da ya rasu da abin da za a yi ka huta a gaban kowa ka soke ta ka dawo ma mata yana yana mata ba ba ba ba mata shawara mata ba shawara ya hankali ce ta ba shawara annabi ya hutu kun da ya soke da ya gashi kuma ana da zai zai kuma shi kenan fita ta kwanta kowa soke ta shi aka huta ta aka yi aski kaga ta aka ce tabar mu ta kawai masala dama da annabi ya to kiga bari shikenan a takaice dai aka akare aka annabi ya soke dabbar shi da yazo da ita yayi aski yanzu kenan an warware umara da aka dauko ne ba ita ba dan an tsare su ne ina magana insan bi do ta takaice dai annabi ya koma an yi alƙawarin shekara goma yanzu shekara ta bakwai aka yi ta bakwai annabi ya dawo sun ce ka dawo baɗi ya dawo da wasu tawaga ya zo yi umara wadda su kana shiga ya dawo yi umara wannan ya koma cikin ta takwas a cikin abin da sanar jejeniya akwai irin da aka sa hannu wani iya ɓangaren mu duk da kawure ne akwai su ƙabila annabi ya sa su ɓangaren shi kenan ba a taɓa kudin shi bisa ya ƙasu shi bai yaƙi da su ba su yaƙi shi ba duk da ke alikin musulmi bisa ya ƙashi to kudin shawa suka tada magana suka yaƙi wancan ƙabila asalin abin da ya warware na ƙaunin kenan kahin nan alƙawalin magana mai do musulmi abu basir ya rata shi tsere ta madina aka tura daga ta ƙwarar shawa ku je ku ga muhammad salama ga abin da muka yi da shi na rijijeniya na maido suka yi hijira ga abu basir ya yi je ya maido mana shi ya maido shi gida aka tura mutum biyu suka tafi madina su zo da abu basir da suka je ku jihar sola ga abin da aka tura muhammad ga abin da aka turo mu wani abu basir biyu suka tafi bi su haka maka rusu bi za ta daga abu basir ya dangana ya biyo ya biyo innan mutane guda biyu aka za a dawo maka annan sabon zana ya cika alƙawarin shi ya ba su abu basir shi abu basir da shi aka sa hannu a shi bisa hannu ba shi mai doshi na kai shi kenan aka zo hanya an zama ana hutawa a hanya ta tsakanin makka da madina akwai tsawo kilojin ɗari hudu ne abu basir ya ka zuga wannan a cikinsu akwai mai takobi ce ka wani takobin ta gasa kyau take ai waye wani takobin taka ya ce haba wani takobin tawa yake zuga iya zuga ta sai inda an ganta ya yi mai ƙarfin takobin ai da mai ƙarfin takobin da ya bi shi ya sare guda shi ne shi kashe shi ya bi ɗayan ɗaya ɗaya zuba da gudu ya koma madina dubu manzala yana zaune a madina madina ta kusa ma manzala yana zaune a masallaci ga wani ya shigo a dubu a ribace wani mutumin a dubu ya shiga masallaci ya ce ya kashe ni ya kashe ni ya sola annabi ce me aka yi ya ce ya kashe dan wani ni ma ya rido ne na tsero wannan a takaice dai abu basir wannan abin da ya wakana dai ya ya rasulullah ka cika alƙawarin ka da kaiwa ni ga abin da shi dai a takaice abu basir daga ba tserewa ya je wani wuri tsakanin maka da madina shi bai makka kun bai madina ya zama rebellion da wanshi da makami duwan da daga can makka ɗan ka sha wahala ka tsero tun madina mai da ka zai sai ka tsero ka zuwa kuma sai suka tawaga sai suka ɗan gungu na yin ta'adda a wani wurin ƙudai shawa duk duke ta biyu ta hoto ta wasu daga shan nasu tare ya su kashe sami shi suka zama kai mukun da ƙudai shawa da kansu suka suka tare su layi wala na abin da muka sa hannu mun yarda duwan da zuwa bari shi da kan suka ce sun janye wani magana duk wanda zai ga da maka kamar shi zamana sun ga zama a mutum ya musu kyau can sun can ba doka can ba doka a wuri a wuri ba doka a can haka aka yi suka ci kaga da kansu wannan suka warware abu da kansu da musu wuri annabi ya su mota karshe da nan sallallahu alaihi ya da suka warware wannan alƙawarin wancan annabi ashin asalin bude maka kenan annabi tare tawaga kuma sun san warware alƙawari annabi ya shi da kuma shaka ta takwas a shi ne aka samu aka je aka fata wa maka yanzu da muna magana wani a takaice mas'alar da aka tsare su an warware shi ne magana kenan wanda aka tsare he warware abin shi ya aski tun ya zo da harami zai soke dabba ya aski haka ne manzan sanar yayi da aka tsare shi na tsare ka aka kana ka to an ce da abokin adawa mana yaki su tsare ka a barshin lahiya ta misali ka wara ka kare ne wanda dalili ya zo aka kana ka shiga bayan ka dauko harami ake magana bayan ka huce wajen wajen irani ba ka zo ba za ka ta saudiya chad hana ka nigeria a hana ka zo ba nan ba ka san haramun ya aka hana ka isa ka'aba shi ake magana a nan yanzu da wannan ruwa ga abin da ya wakana fa halaka rasau kad usira rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaka rasau an tsare mu zama sallallahu alaihi wasallam ya aske gashin shi ya jama'a na sau ya kwanta da iyalan shi kuma wani har hadayu ya soke hadayen shi kuma ta mara amon ƙabila har yi umara shekara mai zuwa tunan ita ce a cikin tarihi aka ce umar ta kaza umara ta ramuwa tunan kalmar ramuwa ita ta kawo wasu ke ɗaukan a kawo cikin malamai magabata kuma masu ganin cewa dole aka tsere ya kamo hanya ta harama to zai warware amma kuma ya rama ta kuma zai soke dabba wasu ka ce a duka bin babu ba su yake dabba amma ka ba ba wajen su suke dabba kun ba magana ne karama kawai bin karimi a cikin masu gana haka ne rahimu Allah ya ce saboda babu lafazin da manzana ya ce zama ramota ko ramuwa ce ne malaman tarihi kawo lafazin ya ce saboda inda ramuwa ce ai kowa san mutane da manzana ya zo umar ya zo hudabiya da su ba da su bai dawo umar ta ramuwa da ake ta ramuwa akwai mutane da yawa zo ba kenan inda ramuwa ce ko zai zai rama ya ce kowa zo duk wanda ya ku zo mu je bara mota amma ba kowa bai zo da yawa ma wata ba su dawo ba da yanta gani kaɗan ya zo yawan hajjin kenan ba ramuwa bace ba ta kuma haka maganar soke dabba annabi ya soke nama ba dan zaman ya zo ita ne ta karubu ne ga Allah ba zaman wajibi bane ba wannan tsakanin hatta bin kai mai kamar magana cewa ba maganar duk wannan ko sokewar ko magana ta ramuwar sai dai in misali haji ce ba kai haji ba kai ji zaka aka hana ka wannan tun da zoka dole kai da sake dole ba kai haji ba ki haji ta farilla yaka sake wata har ba sake haji ba amma ta nafila ce kana iya zo kai amma ba wajibi bane ba a takaice dai magana ce ta malamin makan magabata shi da manzon sarma ya zo wanda sun bashi dama ya dawo ba duke ne yayi umara wanda ake kira cikin tarihi umara ta ramuwa kan bacin waccan ta shekara ta shidda ta sulhu hudaybiya da riba wa an aisha radiyallahu anha qalat دخل النبي صلى الله عليه وسلم على دباعة بنت زبير بن عبد المقدس فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه ita duba'a abin da ya wakana ta ce nasarar ya shigo wajenta tana cikin jiya bata layi ta ce ya rasulallah ni dai gashi na ne aikin haji amma kuma bana lahiya in tana tsoron ta fara ta kasa sai ce mata hujji wa shitarki don kamar zama ka ce kamar zama ku zubi ci shaka kenan ya ce mata hujji ki haji amma wa shitarki ki sa sharadi kenan in kin je wajen harama ki labbaika lahumma hajjan ko umaratan mahalli haisu hafastani mana Allah na yi niyan aikin haji amma wuri na inda ka ɗare ne mana inda abu ya ƙare ta ganin na ɗauki niyya kenan shi kenan baki inda na iya kenan jin da ka ɗare ne kenan baki wuri na kenan wannan sharaɗi na mahalli haisu hafastani din inda ka ɗare ni shi ne kenan in kai wannan abu da ke malamai idan mutum a wajen wasu na ka ce wannan wanda yake jin matsala iya tsoron ya kasa cika wani hajji ko rashin lahiya ko wani labari na tsoro na abuwa da ya kone na rashin zama lahiya he wannan sharaɗi in yi niyya umara ko hajji ya ce allah na wannan niyya baki inda aka tsare ne baki inda aka tsare ne kenan to me yake cewa fa'idar kawo wannan abun wajen malamai kenan wanda ya wannan sharaɗi to ko sabon shi lahiya ko a hana shi zai warware babu wata hadiya bai ba da hadiya ko ba magana hadiya nan ko dan sun yi daga badiya sun yi da kusan jamhur cewa ba magana hadiya tunda ka dauki wannan sharadin to shi imam malik ya ga man ba sharadin kenan in dai kai wannan sharadin me fa'idar sharadi iya dauke maka hadiya ko shine tun da maka sharadi amma maka sharadi ba ka tsare ka za ka yi hadiya sai ka warware magana kenan وعن إكرمة بن وعن إكرمة أن الحجاج بن عمر العنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من من قبل قال إكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق إكرمة كبر لاباري حجاج بن عمر العنصاري باش لاباري ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man kusira duwan da ya kare a urja ko samu da gurgunci dai ya kasa isa kenan faƙada halla ya warware daga nan ya warware kenan haramin shi kuma wa alaila hajji min ƙabil sai sake haji a shekara mai zuwa nan menene maganar wannan cewa daga inda ka kasa shi kenan kenan ba sai isar ba na bakan gaba haka ma rashin lahiya cuta ta fito maka wannan kariya ka ko baka wani abu dai na gurgunci ka kasa isa daga nan ya kaurore nan me ba ka ce ba ai tunda baka sabke ba kai ta zama da harami haba da ko sai ka je a daga inda kake ya ka warware haramunka ya ce kuma wannan magana da aka ba da labari sai shi kirama sai tambaya abdullahi bin abbas da abu huraira kan wannan magana ta hajjaji bin amal manzala ce wanda aka wanda ya karye ko gurgunce man kusura a arij yaya wai annabi ya ce daga nan ya warware ya sake haji a shekara mai zuwa ibn yawa ibn abbas da abu hurairah tambaye sai suka ce sadaka yayi gaskiya shi hajjaji kenan haka annabi wannan magana duk inda ke da samu matsala ka dauka aikin haji aka hana ka shiga daga inda ka tsaya shikenan sai ka warware ka yi askin ka inda dabba ka yarka duk da cewa ba wajibi bane faɗin a bayanin wancan da muka yi duk da ruwa sai nan mun zo daga mun zo karshen kitabul hajj sai kitab na yau da kullum na saye da sayarwa magana ta kasuwa kenan wa halallahu bai wa harrama riba na abinda Allah ya halitta hanyoyi na mu'amala albai an sashen albai kur musanya ce ka ba na umbaka ba da bahe da kudi ba ko da menene kurin masanya exchange ka ba ni in baka kurin mana ko da kudi da kudi ne da aka cewa ba ni gishirin baka manda din dai magana ce guda ta masanya don kudi ai daga baya ka yi su da ba kudi ana mu'amala ne da kayan da kake da su ni na bukatar naka kabar naka in baka nawa da ana kiran shi masanya ana kiran shi albai to nan abinda muke so mu sani a shari'a me matsayin wannan kasuwa da abin da ya halitta da abin da bai halitta ba a cikinta shi ne za mu a wannan babin insha Allah sai fara da bayan kitabul buyu kenan kitab wanda ya kumshi nau'ikan nau'i daban-daban na saye da sayarwa sai fara babe na shurutihi wa ma nuhiya an baban sharadin ciniki kuma da abin da aka hana a yi ciniki da shi mana a saya ko a saida akwai abin da an haramta maka ka saya ko ka saida shi don shi ne kaɗan wanda aka togi sai fara da arifa'ata bin rafi arifa'ata bin rafi رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيدي وكل بيع مبرور kuma abin da yake dai ruwaya tana da hanyoyi wanda iya da ƙarin gwiwa ke ciya abin da yake magana da cewa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan a nema ka nemi wani abu ko mallakar wani abu na neman wani mallaka wanne ne ya zama halak ya yi daɗi ya ce amal rajul biyadi abinda ka yi aiki sana'ar hannu ta ce farko sana'ar hannu ka kera ka kitsa abu da ka yi da hannu kuma wa kullu bai'in mabaru da dukkan ciniki wanda ya kubuta daga haramu bai'in mabaru cinikin da babu kenan haram a cikin shi ciniki lahiyi wanda ya kubuta dukkan wani aibu na ciniki na kasuwa wannan ya kawo ruwa ya shi hudu kanta kenan maganar ana neman su kenan bai'in mabaru wani cinikin da za ka yi lahiyi wanda babu haramu a cikin shi shine زي وانا مغانا كان ان شاء الله يوهارا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح هو بمكة جابر يجي من زانا صلى الله عليه وسلم ينا وانا مغانا امكة وما اشيكار بودي مكة شيكارة تتقص kuma a cikin wata na ramadan ya yi matsala yana cewa inna Allah harrama bai alhamar والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستسبي ويستسبي ويستسبي بها الناس ويستسبي بي- ويستس- ويستسبي بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه abin da jabir ke ba labari cewa shi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan magana a shekarar bude makka kuma a makka yace inna Allah harrama bai al-khamr Allah ya haramta sai da giya wal maita ya haramta sai da musi wal khinzir ya haramta sai da al khinzir alade wal asnam ya haramta sai da gumaka duk wannan abin ya mashi hula kansu da kanar wayar kan bai halitta ka sai da giya wani bai magana an tsine a kan giya an tsine a mutum goma a kan giya kurum da mai sai da mai saidawa da mai dakwanta da wanda za abin ɗorawar da wanda za a kaiwa duk da mai cin kuɗin duk mutum goma ka tsinewa kan giya ita kadai aka ce giya alhamar umar uzuri bai ba to kenan haramu ne ka sai da giya musulmi sai da giya haka almaita musulmi bai kasuwa ta sai da musu ko da wasu na bukatar shi iya kuma su musan haramu ne kai ka sai da musu haka alkhanzir alade shi ma haramu ne ka sai da alade an samu wata shekara aladu an samu wata matsala jihar nan a nigeria nan nan arewa kasa nan ta arewa aka zuwa ta sayarwa yan kasuwanmu akwai masa tsoron allah ba san kudi suka ta sayarwa suna kaiwa iyaka suna saidawa samun kudi yake don ba kwa bai ke na ta wani dattijan mu cikin tsayi abokin shi ya ɗauki motar shi aro bai gaya mashi ba ya je ɗauki aranta ya je so aladu an zo an yi garan mota shi a yaji shi ke shi wani iya mota da bashi wani mai ke shi wani abu aka ƙi hali sai na ƙarshe ya ƙiya ya ce buɗa ya ce ina lalai wani katuci ne katuci ne ɗaya ke aladu ke sai da mutatawa ayyuwa ana shi bisa riba al'adar arziki ana kaiwa da kai da ana samun riba haramu ne ko mu riba shi kamar da ake magana kwanan ana magana haɗa ko ta doka kan magana jakai asali ka sai da jaki halaka ne saboda ana hawan shi ka sai da wa mai aiki da shi mai hawan jaki mai aiki da shi ba lai bane ba har da kudin jaki ba amma ai yanzu mutane sai da wa masu ne sai da wa suke masu kashe ya aiki da shi wannan bai halitta ka sai da musu hatsi wannan hatsi ko dawa ba su abinci ba kana saidawa sai ga wanda yake burkutu ko kamfanin giya zo sai haramu ka saida kana saida hatsi sai wani zo sai ka tabbatar da burkutun to haramu ka saida musu haka kana saidawa sai kaga wannan masu saida masu giya ne a lokacin haramu ka saida manta wanda ba tunda ka san abin da zai wannan magana kenan duka masu kanti kana sai da salisu salisu yawa da shi ake liki kaga wanda zai sai kaga shi kun alama dan dan wuyi ne kaga ba ka sai da shi ba an ka sai da mishi kai ma kana da kamar shi haka ne yace wal asnam haka sai da gumaka haramun kaga bai halitta musulmi ya kasuwa gumaka a mutum wani ta kan tarihi ne kayan tarihi ne yawan bude ido suke su yi tsada to kai musulmi haramun sai da gumki gumki ne haramun sai da shi illa na uwa akwai mas'alar da take gitarwa kayan wasa na yara a taɗe tsana wannan kayan wasa na yara ƙanana na yara wanda yara suke wasa da shi shi wannan an keɓance shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa ɗiyan sahabbai suna wasa da tsana kayan wasa na ra- kai hatta a gidan shi hatta aisha radiyallahu anha kusan ya aibata da yarinya tana da kayan wasa da ɗan kayan ɗiya hatta girman ma tana da ka a cikin armonakin da akwai kayan wasa na ɗiya ruwawi ingantattu bukhari ko musulun har wata rana ya shigo ɗakinta cikin armonakinta wani ajiye kayanta sai suka ta kada labule sai ya ga doki da huka huki a ciki armonakin nata ya ce aisha doki da huka huki ta ce rasu da baka sama labarin doki su da doki annabi sulmana ba doki shi da huka huki annabi annabi dariya kyale ta kaga annabi ta auda shi ba kenan an ce irin kayan wasa na yara shi wannan iya da kenan a wannan tun da shi wannan musamman an ba da dama kan ba an ce ba dan kasar da ya fufe a ce kana layin sai da gumaka wannan akwai abin da aka keɓance cikin al'amura sai to a wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta Allah ya haramta sai da giya da sai da alaze alade da sai da musse da gumaka da wannan magana faqila ya rasulullah a cikin wani kisa magana sai nace ya manzon Allah ara'aita shuruman maita me zaka kawo labarin matsayin kitse na musse fa inna tutla biha sufun wa tudhan biha aljulud wasu tafi bihan nasu wannan mai a wancan zamani tun dirba ta mutu yankun asara sai a hudda kitsan ya a gyara domin suka ce wannan kitse da shi ake shahe jirgin ruwa kalmalai katako aka shahe wani kitsan kenan ruwa bai lalata shi iya jimiri a cikin ruwa kitsan ake lalata aka shafa a shahe shi suka ce ana shaye jirgin ruwa kuma hata ana gyara hata da shi a shama hata wajen masu gyaran hata majema kuma ana hutu da kwai a cibalbar sai a kona ana a cibalbar ana hutula da shi to shi ma tun da kina me wannan abin da ake ai ana an bari to a nan tun wani abu halaka ne don a gyara jirgin ruwa a yi hutula shi to shin a wannan halin an sai da shi a wannan aiki annabi ce a shi ma haramun iya na haramun kurin haramun sai kurin sai haramun a nan me za mu ɗauka a nan magana haramcin sai da muke magana duk da cewa ya tabbata na sallar sallam a kan maganar musse musse najasa ne ko cin shi ne haramun zahiri cin musu haramu ne abin sha ci ko sha saboda maimuna an ba ta wata dabba ta mutu sai maza da ya suna ja za su kai shara halatta fa'atu mai jirgiya boko an wani kuɗa ke da hata tama su ta rasu da ina maita ya rasu da masai cewa ya ce ina ma harima a kaluha cinta aka haramta ce kuna iya ɗauko fatan ku yi aiki da ita ku gyara ya ce a nan ce a yi alƙarar da sabon jima yana tsakashe wani fata tunzi dai nan magana ta muke yanzu ta magana sai da abin da ya sami musu ko da iya wani amfani da wani ɓangare da ba annan bai ba su dama ba duk da amfanin da suke yi na wani ababen wannan kasuwa annabi ya riye ta ya ce la huwa haram haramun da ya wannan magana ya haramta wannan sai da wannan kitsan duk da ana wani da shi sai ce kuma ce sun maƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalik ƙatalallahu yahud sai ke ba ta wani darasi ya ce allah tsine ma yahudawa annabi tsine ma yahudawa dalilin wani aiki me suke yi ya ce inna allah ta'ala lamma harrama alaihim shuhumaha lokacin da Allah ya haramta ma Yahudawa kusan su addinin Yahudawa cin kitse ko dabbar da aka yanka haramu illa ma amma zuruwa aul hawa ya lata ko cin an'am sai kitsen da aka halatta musu sai na gadon baya ko na jikin nama amma kitse ake huddawa daga cikin ciki haramu ne a wajen hude Allah haramta musu shi to shi kuma an san kitsen da yake da wata fa'ida to annabi ce Allah tsine mai yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu kitsen dabbobi jamalu sai suka sake tsari tun da ba ma ci sai a zo a narka a gyara a sa kaya daban-daban sun ma ba'u sai a sai da masu ci fa'akalu tamanahu kuma su kashe kudin na mai zama albarka kenan nan an tsina masa albarka da ilimin dabara kenan nan da abin da aka haramta ma kai ka ci to kudin shi haramu ne magana kenan a suna su yi dabara suna ba su ci ko to sai mu gyara sai mu kai masu ci mu mutu kudin sai ka kawo da haramun tawili wata da tawili ne fasara ya yi tun da cin ta bumcin shi bumcin gitsi amma wannan dabara su su saidawa wani mai ci ya ci aka haramta musu wannan kuɗi kuma aka tsina musu albarka ta wannan ke ake hukuncin da musulmi duk abin da kasance wani shari'a ta ci haramu ne haramu ne a ci ko a sha duk abin da shari'a ta haramta to kuma sai da shi haramu ne ko shi wani magana ci kakka yadda ka sai da shi ba wata dabara in dai abin haramu ne to ka sai da shi kuma sai da shi haramu ne kan haka mun shi kenan an tsina mai hudawa to na kai musulmi zaka shiga abin da zai kama tsinuwa sai wani bin abbas wani bin mas'ud radiyallahu ta'ala an qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو تتراكان أو أو أو يتتاركان رواه الخمسة abin da yake wannan ruwaya cewa ibn mas'ud ke cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi iya cewa idza qatalafa almutabayi'an idan masu saye da sayarwa biyu aka samu sabani walaysa bainuhuma baina baina babu misali babu sheda kaya ne nashi na doka ya ce jika goma ya sai da mun na ci a takwas ka sai da mun ko ya ce shi sha biyu na ci a goma ka sai da mun ana rigima to kuma babu mai shaida a lokacin da aka yi cinikin to yanzu falakawun ma ya kula rubu sila magana wadda za a aiki da ta a wajen shari'a kenan an aka zo wajen kai ne alƙali to abinda mai kaya ya ce sha biyar ne kai mai sai ka ce goma sai da mini to sha biyar za a yi aiki da ita awai ta tara kani ita mana ta tara kani ko kuwa a bar ciniki shi gina ba kan shi ba ya wasa ba ba ba ka rigima ko ka yarda ka saya sha biyar ko ka bar kan shi magana kenan kurum shi ya ce sha biyar ka ce goma ka sai da mini to me matsalai ba shi kan shi ko ana an ba mai kaya gaskiya duk da mun san za mu ga a gaba akwai mummancin kuma nan magana ciniki ya buɗe an ƙara iyawa an zo gwajin biyan bashin a tare da rigima kaza kaza kaza ne amma ba shi ba ai daman ciniki ana wuri guda ai akwai saura nan da ke nan nan sallallahu alaihi ya raba rigima duk na samu rigima tsakanin mai kaya da mai saye aka rigima kuɗi to za a yi aiki da magana na mai kayan kai mai saye ko ka cika ko ka bari kuma ruwa ta tabbata kan haka wa ana abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-kalbi wa mahad al-baghi wa hulwan al-kahin muttafaqun alayhi yace abi mas'ud al-ansari ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an thaman al-kalbi ya hana a ci kudin kare ba a sai da kare kudin kare haramu nan malamai suna da masala ko sabanin kan kudin kare in karan ai anan sarar ya magana nau'ikan kare wanda halaka ne a mallake su imma da zar au da sai au na mai da uku na said zara ha? a illa da zara'in au da said ha? ai haka na kiwo ba eh na dabbo na bin na kiwo ba eh haka na kenan eh kenan aulul mashi aulul mashiya ba haka da sai da aulul mashiya ba kenan uku ne aka ba dama wanda zai zama to karan warauta ne aka mishi training aka gyara aka mai bashi horo to wannan ai an mai aiki an ko abin da ba za a biya mai shi sai akwai abin da mishi dan ya iya tsaro ya iya warauta da wasu karan warauta daban ne ko ya mai aiki koya mai yake ba yadda ake yi yake yi don sa zikaran warauta in barewa na wace in zoma goma ne da gwada mashi bai barin shi sai dai kai gaba shi bai bin wani da ake gane karan warauta shi daɗi shi za ka ce in ya kama ko da ya mutu ta gaba zaman da ya kaci to amma wanda karan da ake cin abin da ya kashe na ɗaya bai ci ba da iski da ya ɗauke bai ci kai suke a gaban shi za ka ci ko da musu iske shi shi ya kashe shi ko shaƙe shi to amma ce karen da bai ci kuma an aka gwada mai dabba bai barin wannan wadda kai bismillah ci da bi kai bismillah to ne kamar suka kawanta bismillah ne bin zai ke barin a takaice da kenan wanda aka ba da dama imma na tsaron na tsaron na kiwo na bin dabbobi ko na tsaron gona to wannan akwai mas'ala a yanzu ta mas'alar gadi da na sana ce duk wanda ya mallaki zare duk wanda mallaki kare inda ba da wani hukun ba ba dan harauta ba ba dan dabbobi ba ba dan kayan gona ba duk ake kullun za a zauce wani bangaren aikin kai asarar su duk wanda mallaki ce duk wanda mallaki ya mallaki kare ba dan wannan hukun ba to kullun zai asarar bangaren mai girman aikin shi to wannan kenan banda wannan hukun da shi to sai anan magana ta yanzu mutumin kare zai saya don gadi irin misali su wurare ko ni bayan gari na daban wanda zai ana tsawon gadi zai yi to nan dama sun rikta su imamun sahabi da yawa cikin malamai suna ga cewa tun da aka ba mutum dama ya mallaki kare don ya tsare gona tana ka tsare shi ko ku abin zai tsare a cikin gidan ya huce abin da yake gona ba tun an ba da dama kenan na abin da ke nake mano kenan ce mano shari'a kare wani abu kenan tun da aka ba da dama a kare kayan gona aka baka dama kenan idan wata karen zaka mallaka ba na sha'awa ba ne ba na gadi ne ba kuma haɓura da kuma sha'awa kare ko tsare kare in dai gadin zai yi hakikanin gadi aka fi na shi sai su ga akwai rangwame akwai afuwa wanda bai cikin hani wanda aka hana tun da daman wai shi gadi ka ɗauke shi don ya maka gadi wannan saka bai shiga cikin layin wanda zaka yi ta asara to akan wannan mazu muna magana ciniki karkashin wannan magana sai ya ce kenan karen da yake an ba da dama kina mallake shi kenan shi bai haramta a ce dan ka sai da shi ko ka ci kudu shi tun da abin da lahiya kaka ci kudu in ka iya ka yi maka aiki da kurin ko biya ka koya mashi aikin sai magana ta da annabi ya kenan cin kudin kare ko sai maharul baghi da kudin karuwa baghi kudin karo kudin kudin da ake ba mace na zina kudin karo amma san wanda iya karo ce ta sabon kudin da daban da ba shi ba kudin dai na karuwa wanda aka bata kenan na irin da ake da masu a wasu wurare ko a karkara aka mutum ya kwartanci aka tabbatar da ya matan mutane sai a ɗora mai kudi masu yawa ɗari ɗari biyu ɗan ruwa ga ɗan mai halima da yawa ka ɗora mishi dole ya biya in ya biya sarkin ƙauye ɗauki nashi a ba mai mata sauran haka suke da rai kwano nake tambaya ta matar shi zai aka ba shi kwaje kaɗa ribi ne nake tambaya ta ya zai dole kaka ce su bi damsu kansu shi tambaya ka ɗari biyu aka ba shi kuma a gidan hukuma aka yi abin sarki ya ɗauki nashi shi aka ba shi ɗari biyu da wanda ya abin mutumin aka mai hali ne ke nan aka ɗora mai jewa to wannan kuɗin haramu ne ka ci kuma daman ba abin da ya halitta a kan dan mutum ya yi zina a ce ya ba da wani kudi dama babu shari'a muna da kisa ta saranna ta unes wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah wannan ya karanta da mu ba wani magana tare akan zina dan dan wani mutum ne ya yi zina da matar mai gidan shi aka kama wannan yaro a can garin da yake aka ɗora mai ya ba da bawa da dabba ɗari uban shi ya bada ya ba da dabba ɗari da bawa sai ji ana ana ana ta kai wannan abin ko an yaka ne ba gaskiya bane ba wannan abin ba musulunci bane ba su ko musulmi na ma da jahili babu shari'a can suna nesa da da Madina sai uban da ji wannan da ji wannan sauki ya taso tun daga tun daga sakon su zo Madina yace ya rasulullah na zo daga garin ɗana yayi zina da matar mai gidan shi aka ɗora mini bawa da dabba ɗari na bada wasu suka ce mun ba haka abin yake ciki shine nazo kaman hukumci da hukumcin Allah kaman hukumci hukumcin Allah Rasulullah abinda Allah ya ci na riga manzo Allah ya ce to wannan yaro bawa da ka bada da dabbobi a maida maka hanka ba magana ba da bawa sai ya ce abinda za a yi danka ya hurucin ya yi zina za a mai bulala ɗari ita kuma matar wancan mai gidan shi aje a tambaye ta kajuwa wani ka je ka yi sabko ka tayi garin su wannan mutanen ka tambaye matar wannan mutumin in ta ce ta yi ka jiye a jiye ta a can ma wani zai mamaki to ya zan a yi awa ɗaya hukunci ba awa wani ba shi alhali an mai hukuncin shi na bulala kuma ita kuma a ce ta ce ta yi ɗan musulunci addinin ɗami tsari mai kare zalunci da shuba saboda an kadi ba yanzu ai mutum ɗan adam tukururu ya ga dama don keta sarmi ya ce ya zaga matan mutane mai za a mashi a jeye shi ita wa a kashe ta shi a mai bulala a mai bulala ɗari ita kuma mai za a kashe ta hagarin ita yau zaka nan ya zo ce na yi ya ɗauka ya yi ita kashe ta kai wani ma gaba ɗaya wanda ya ga dama duka ma a yi rubban na suka shi kansu a kan mace suka shi a yi rubban kawai ko mutu ya ga dama ma duka don bala'i kunna ya ce ce ya yi zama ya da zaku to shi da an ka ce ka zana mace ko kai da arme ne sai maka maka kai maka shi ya je ga ka mutu ita wa ita ce ba ba ruwan ta sabanin shari'a juju wanda shi ya ta hasashe shi kuma mun kuma san akwai ta Allah can tsakanin Allah da bayan shi mu zami abin da bai na gare mu za mu aiki da zahiri in ka ce ka da mace za mu kama ka kai maka hukumcin jiwa in ka arme amma ka arme maka bulan ɗari ita kuma ta kini in ce ba ta yi ba ba ruma da ita inda ba ka shiga mace ya maka bulan da kasafi ta banin wasu ce ba ya maka bulan da mata kuma ma'adin kenan kaga wannan musulunci iya kare da haƙƙin mutane muna amma kama shiga mace ka nesa muna maganar cewa babu kuɗi ba ɗorawa mutum kuɗi don ya yi zina kuma ita wannan kuɗi da aka bata na zina haramun ne ta ci ko wani ya ci wannan shi ne sai hulwanin kayan hulwanin kayan hulwanin kayan ya ta hulwan daga hulwa abin mai daɗi tubus tubus ta boka ba wahala ka tubus cin manza ba ta banza kina ce kenan kudin boka kudin bokanci dan ba abin da yayi aka ba shi kudi kurin shiri ne kura kun dan wara ce to duk kudin da kudin boka shi ma haramun kar mutum misali kurin dan tsubbu ne boka ne kenan kudin shi haramu kaci mutaka ka san aikin shi kenan wannan bokancin yake idan iya bokancin iya wata sana'a daban an ce wani tawarru'an mutumin da yake da aka ta sana'a biyu akwai ta halak akwai ta haram ba a iya haramta abin shi ake duka haramu ne in ya baka to amma dan dan ne guje ma haramun kaka ci an ba maka hukuncin ka ci haram ɗari zama ɗari amma ka kaurace shi ya lahiya to kenan wanda ka san karo ce ka san wannan boka ne kuma mun za ta mata dan tsubu da boka wancan mai walki da dan tsubu duk wasu dawo ba su daya duka ɗinsu ne duka zubu ne ɗaya ne wani gama yawan boka ba nasu nan shi boka dama kana kana ɗan hatatar da kana ga alama dai ba kana gani da buwa amma shi kaga malami ɗauka za ka yi tun da musulmi ne abinda yake daidai na iya hama ɗauko na allo ya rubuta sunan allah a gabanka ta dai ka ci abin allah ne balle ga jahili sai ɗauka don hanyar allah ce ba kwa ba zai ɗauka abin wani haramun ne duk musamman da ga sunan Allah musulmi ba na jayi ne kun jiki da dini suna ga sunan Allah ciki ya ga sunan Allah bai hana sunan Allah wani arubu sunan Allah a zo a sa sunan wani ko a sa a wuta irin misali allon bakin kare dole sanar gina malamin tsubu za ka shi allon kare za ka shi allon azurwa dole akwai su allon azurwa allon bakin kare kuma za a rubuta sunan Allah ma a ce ka wanke ka sha ko a ɗora saman wuta a ga ziga zigi na makera an sa sunan wani a sama dole ababen Allah karauta mana abu ne na yau da kullum kuna a kasashenmu wannan yan wata cike na wannan wannan kudade kenan haramu ne muna magana cin halak babu kitabul buyu yanzu dai wannan a bangaren kasuwa wannan a bangaren kudi na ga mana kenan ba kasuwar kare na shine wannan na shine ake saidawa ba cin kudin kare in ka saida kuma ya kawo magana kudin karuwa da kudin boka ka ce ta mutafaqan alai bukhari da muslim su karuwa ya ina ga kan shiga lokacin san ƙarshe matsaya nan kurin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته